العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wa masu albarka barkamu da sake saduwa a cikin wannan masallaci mai albarka yau muna ɗaya ga watan uku watan rabi'ul awwal hijirar annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1447 inda za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai girma kitabu tauhid na babban malamin nan a sheikh muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala inda munka karanta kitab ko babi mai karantar da mu falalar tauhidi da abunda tauhidi yake karkarewa na zunubai saboda girman tauhidi kai tsaye za mu tashi fihi masail maile ce a cikin wannan babi akwai masail matsaloli waɗanda ya kamata mai karatu ya lura ya mai da hankali a kai almas'alatul ula mas'ala ta harko daga cikin waɗannan masail sa'atu fadlillah girman falalar Allah yulwa na falalar Allah subhanahu wataala wanda babin ya karantar da mu falala ta ubangiji ta'ala akan masu tauhidi abu ne mai girma sosai Allah ya samu cikin masu tauhidi asaniya kasaratu sawabi tauhidi inda Allah yawan sakamakon tauhidi a wurin Allah tauhidi yana da sakamako mai girma sakamakonsa shine aljanna duk wanda ya mutu da tauhidi babban abun da ke jiransa a wurin Allah ita ce aljanna Allah ya kashe mu akan tauhidi asaniya matsala ta uku takfiruhu ma'a zalika lidhunub mala ce duk da cewa sawabu tauhid inda Allah azim sakamakon tauhidi a wurin Allah yana da girma to yana karkare zunubi shine takfiruhu karkarewar zunubin da tauhidi yake mabawa ma'azalika tare da yawan sakamakonsa ba a takaita tauhidi ba da sakamako kawai a yukaffiru zunub yana karkare zunubin bawa zunubi da ke tsakanin bawa da Allah in ya zo da tauhidi to tauhidin nan na karkare sa shine mas'ala ta uku الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام فسر الآية تقباتا wanda ke cikin suratul an'am wanda mala ya karantar a cikin ma'ana babi almas'alatul khamisa mas'ala ta biyar mala yace ta'ammulul khams allawati fi hadith ubada lura da abu biyar da hadisin ubada radiyallahu anhu ya tattara abubuwa guda biyar duk wanda ya tabbatar Allah shi kaɗai ya dace da bauta Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bawansa ne manzonsa ne ya yarda cewa Isa bawan Allah ne kalmarsa ce wani rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta ya keɓance shi ya girmama sa ya yi idafa zuwa gare sa ya tabbatar cewa aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce to Allah yakan sashi aljanna alama kana min al'amali مسألة السادسة تشد أنك إذا جمعت بينه وبين حديث إتبان ما ليش إذن كهذا حديث عبادة ده حديث إتبان ده يزوى أجكم بابين وما بعده ده أبندك بين ودن حديثي تبين لك زي في توما أفيلي أقرر معنى قول لا إله إلا الله معنى la ilaha illallah zai zo ma a fili saboda kenan ba faɗa kawai ake so da mutum ya ce la ilaha illallah karshe kenan sai in mutum ya tabbatar kuma ya yi itikadi ya yi aiki da wannan ma'ana bai warware wannan kalima ba wata bayyana laka malaici hallau idan ka hada tsakanin hadisin ubada da na itban zai bayyana a gare ka khat'ul maghrurin kuskuren masu ruɗuwa waɗanda suke ruɗaɗɗu cewa almabruri su ne waɗanda sun ka ruɗu da faɗar la'ilaha illa kaɗai so a wurinsu da mutu ya ce la'ilaha illa khalas shi kenan da khalar janna la annabi sallallahu tsawon shekara goma yana da'awa zuwa ga la'ilaha illallah kenan duk wanda ya hada waɗannan hadisai na ubada da itban zai gane cewa ashe ba yadda mutane suke tsammani ne ba cewa duk wanda ke ce la ilaha illallah shikenan muslim na'am kalma ce wadda ke sa mutum ya zan musulmi amma dole sai ya san ma'anaha ya san ma'anarta larabawan makka da sun kake su faɗi la ilaha illallah sun san ma'anar ne duk wanda ya ce la ilaha illallah ba shi ba shirka ba shi ba zuwa wurin boka ba shi ba zuwa wurin tsahi to yau musulmi dubu nawa ne ke faɗin la ilaha illallah amma suna mu'amala da shirka suna tsahi suna kaza su a tunaninsu har yau musulmai suke alhali sun warware wannan kalma da aikin da suke na shirka da na tsahi kenan idan ka haɗa waɗannan hadisai mala ya ce zai fito ma a fili khatul magruri kurakurai na waɗannan ruɗaɗɗu waɗanda sun ka ruɗu da cewa kawai lafazi la ilaha kawai ya wadatar alhali kuma a wurin ahli sunna wal jama'a talaffuzu bi ma'anaha faɗin wannan ma'ana ko kau la ilaha illallah la yakfi ba ya wadatuwa dole sai an tattara shurutu la ilaha illallah wa nawaqidu la ilaha illallah da abun da ke tattare da wannan la ilaha illallah as-sabi'a at-tanbihu lish-shart alladhi fi hadith ikban malai ce fadakarwa kan shar'i wanda la ilaha illallah ta kumsa wanda hadisi itbani ya zo da shi kenan ba kawai da mutu ya ce la ilaha illallah shikenan malumai sun ka ce la ilaha illallah shine miftahul janna mabudin aljanna kun san kowane mabudi yana da waɗansu haƙura shi ne ke sa mabuɗin ɗakin kaza ba shi ake amfani a buɗe wanga ɗaki bamban shi ne haƙura to la ilaha illa shurutkin nan su ne waɗannan haƙura na mabuɗin aljanna yana da shurutu guda bakwai daga cikinsu akwai al'ilmu bi ma'anaha sanin ma'anar la ilaha illallah da za ka tambayi mace la ilaha illallah ma ma'anaha ce ni ban sani ba kawai na ji ana ci la ilaha illallah to kaga la ilaha illallah ba ta wadace dole sai ya san ma'anar ya san mi ya faɗa akwai al-yaqinu ya tabbatar tunda ya samu ma'anar cewa la ma'budu bi haqqin illa Allah Allah kada ya dace a bauta masa to ya samu yaqinin haka ne bai da shakka a cikin zuciyarsa akwai al-qabul karba ka karbi duk abun da la ilaha illa ta zo da shi ta kumsa ka karbe sa a hannu biyu biyu ba za ka mayar da komi a cikin wannan ba sannan akwai al-inqiyadu ka kaskantar da kai ga la ilaha illallah cewa ka kasance mai kaskantar da kai ga dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai asidaku ka faɗa da gaskiya saboda munafikai su ma suna ce la'ira illallah kafirai suna ce la'ira illallah kenan ka yi gaskiya cikin faɗan baka da kokonto baka da ƙarya cikin faɗan la'ira illallah akwai almahabba ka so la'ira illallah ka so masu la ilaha illallah ka ji kana ƙaunar duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ka ji ɗan uwanka ne sannan al'ikhlasu ka faɗi wannan la ilaha illa ibtiga a waje illa kawai don neman yardar Allah kenan da za a samu wani yana ta iyo la ilaha illallah la ilaha shi a tunaninsa wani ne bai so la ilaha bari in yi in bashi haushi koko yana da makwabci krista ai krista na arna ne ba su lai sai ya zo la ilaha illallah da niyyar dan ya fusata wannan to bai da lada wurin Allah sai an faɗi la ilaha illa bil ikhlasu shine shar'i wanda hadisin ya zo da shi da mali ya ce idan mun tsaya mun lura ma'ana da wannan hadisi za mu gane akwai shar'i wanda ma'ana wannan la ilaha illa ya zo da shi a cikin hadisi itibar asamina kaunul anbiya yahtajuna ila tanbihi ala fadl la ilaha illallah babin ya karantar da mu hatta annabawa suna da buƙatar a faɗakar da su a tunatar da su girman la ilaha illallah menene dalili annabi Musa da ya ce ma Allah ka sanar da ni ka karantar da ni wani zikiri wanda zan ambace ka da shi Allah ya ce ka ce la ilaha illa ya ce ya Allah duk bayinka suna faɗan la ilaha illa sai da Allah ya faɗakar da shi ya tunatar da shi girman la ilaha illallah da nauhin la ilaha illallah kenan hatta annabawa suna da buƙatar a ƙara ma'ana faɗakar da su akan wannan kalima mai tsada kalima mai girma ba dan banza annabi ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna to mutun nawa ne ka sani sun karasu ba su cika da la ilaha illa Allah ba saboda girmanta suna kiran sallah da ita suna sallah da ita suna tasbih da ita amma an an zo wurin mutuwar mutum nawa ka taba shi zai rasuwa ya furuta la ilaha illallah alama ce ta aljanna kana cikawa da la ilaha illa to kai dan aljanna in kana neman dan aljanna duk wanda ka gazancen shi na ƙarshe la ilaha illallah to gakka shakka ya tahi aljanna Allah ya sa mu cika da wannan kalima ya rabbal alamin kenan tunda annaba ma suna da bukatar a fadakar da su nahanu min babi aula mu mun ka fi dacewa maimaita muna karatun tauhidi menene tauhidi menene la ilaha illallah kaga wanda ya san la ilaha illallah bai tsoron kowa in ba Allah ba wanda ya san la ilaha illallah bai zuwa nema a wani ma'ana wurin wani in ba Allah ba kamar la ilaha illallah ita ce asas tushe ne na rayuwa duk wanda ya rike la ilaha illallah ya rayu akai ya nemi iliminta da'awar annabi gaba dai la ilaha illallah ce cikin sallah akwai tauhid cikin azumi akwai tauhid cikin hajji akwai tauhid cikin umra akwai tauhid cikin sadaka akwai sada zumunta akwai tauhidi komi akwai tauhid shine al-ikhlas ikhlasul ibada tsarkace bauta ga Allah ga a haɗa Allah da kowa cikin bauta in za ka yi sallah ka yi dan Allah ya ce ka yi in za ka sada zumunta ba dan ayaba zan sada dan Allah ya ce a sada to wannan shine ya kamata mu faɗakar da juna malumai suna cewa ma a tauhid qabla kulla shay tauhidi ne gabanin komi dan shi kuke gan da'awar ahli sunna wal jama'a duk inda sun ka shiga sai an yi tarkizi a sa maudu'i mai tauhidi da annabi zai tura mu'az ya ce falyakun awwala ma tad'uhum ilai shahadatu alla ilaha illallah zuwa yaman yace to ka saurara abu na farko da zaka kira su su tabbatar Allah kadai ya dace a bauta mai sannan ka kamu sallah sannan ka musu haji sannan ka duk wanda ya san Allah yake bauta ma sallah ko mi jimawarta bai ganin an shima saboda ya san Allah duk wanda ya san la ilaha illallah to azumi komi wahala da yunwa da kishirwa bai sa ya yanke daga ma'ana wannan ibada dan shi kun kaga tauhidin sahabbai da namu akwai bambancewa su sun samu tauhidi ne tsantsansa da zayinsa sahabi za a shiga yaƙi ana wa'azi ya ce ma annabi wa'azin ya isa na jin kamshin aljanna saboda yana da yaƙini abinda Allah da manzo sun kace bai da taraddudi akai yayi imani da la ilaha illa ana ce da wanda ya mutu wurin daga dan aljanna ce annabi na fara jin kamshin aljanna kuma da gaske yake ba ƙarya yake ba ya tahi aljanna akwai sahabin da cikin hira ya gaya ma ƴan uwansu in an yi yaƙi ga inda mashi zai shiga a wuya na nan za a halbe ni kuma haka Allah ya tabbatar masa من المؤمنين رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا to dole ne tauhidin nan mu tabbatar da shi don mu samu matsayi mai girma a wurin Allah as-samina at-tasi'a mas'ala ta tara at-tanbihu li rujhaniha bi jami'il makhluqat fadakarwa akan nauhi na la ilaha illallah za ta rinjayi dukkan halittun Allah ta hisu nauyi babu ya karantar da mu da a kawo sammai da mala'iku da ke ciki da tarmamu da wata da rana hatta kursi hatta kursiyu mafi girma wasi'a kursiyu samawatul ard kursiyi bayansa al'arshin Allah ya yi komi girma cikin halittun Allah wannan shine maganar malumai cewa kursiyin nan da girmansa da buwayarsa to al'arshin Allah da za a kawo kursiyi a kusan al'arshin Allah to kamar ka cire zobe ne ka jefa a sahara yadda sahara ka san da wahala ka ga zoben da ko to haka al'arshin Allah ya ɗara kursiyi girma duk da nauyin kursi da al'arshi la ilaha illallah ta rinjaye su ta hisu nauyi saboda la ilaha illallah shine asas na bautan Allah sanin Allah saboda haka Allah ya halice mu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu to abun mamaki mala yace ma anna kaseeran mimman yaqulu ha khifu mizanuhu subhanallah duk da girman la ilaha illallah da nauhinta amma da yawa daga cikin masu faɗan la ilaha illallah mala yace ma'aunin su zai rauni ba zai yi nauhi ba saboda ba su gaye shi da ikhlasi ba a rayuwar duniya suna la ilaha illallah zikirin ma suna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah za a zo kiyama ma'aunin su bai da nauyi ba wai la ilaha illallah ce ba ta da nauyi ba a ba su rayu akan la ilaha illallah ta gaskiya ba ce ba su rayu akan la ilaha illallah da yaqini ba mali ce al'ashir annasu ala anna al-ardin sab'un kas-samawa nassi ya nuna cewa kasai bakwai ne kamar yadda sammai suke bakwai Allah maɗaukakin sarki a cikin ayoyi da dama ya nuna haka wanga babi hadisi da annabi Musa Allah maɗaukakin sarki ya faɗakar da shi ya nuna cewa kasaf ɗaiɗai ne har guda bakwai kamar yadda sammai suke bakwai alhadiya ashira anna lahunna umma ma'ana waɗannan sammai da kasai suna da waɗanda ke rayuwa suke uh, ibada a cikinsu ummar ya'ani kamar mala'iku halittun da ke cikin sammai suna da wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai sama ta yi ƙara kuma ya dace da ita ya cancanta ta yi wannan ƙara annabi ya ce ba inda zaka dora yatsu hudu face akwai wani mala'ika yana bautan Allah ba wani lungu cikin sammai guda bakwai face akwai wani mala'ika yana tasbihi yana sujjada yana zikiri haka cikin kasai ga mu muna cikin halittu waɗanda ke rayuwa a doron ƙasa akwai kifaye akwai teku akwai isa akwai duk da girman waɗannan halittu na sammai da kasai la ilaha illa za ta rinjaye su asaniya ashara isbatu sifat khilafan lil ash'ariyya mala yace tabbatar da sifa na Allah cikin hadisin an kawo wajhullah huskar Allah kaga ahli sunna wal jamaa su suna adalci ne cikin komi suna tabbatar da dukkan wata sifa wadda Allah ya sifanta kansa ba tare da tafsiri ba cewa a bayyana a yi tafsili a ce yadda kuskar kaza ta kila wannan shi ne kuskure nan ne an ka samu al'ashariya so suna kore sifofi waɗansu daga cikinsu kuma suna tabbatar da waɗansu sifat sauran sifat kuma suna korewa su tunaninsu in an tabbatar ma Allah sifa kamar a ce hannun Allah su a wurinsu kamar an kamanta shi da halittunsa ne alhali a laisa ka mislihi shay shi na komi na Allah subhanahu wataala baya kama da na kowa in an ce wajhullah ka zo fassara ka ce huskar Allah mai tambaya ce ya huskar Allah take shi ma mai ba da amsa bai sani ba menene ya rayu a kai saboda nassi Allah ya tabbatar ma kansa lahu wajhun yaliqu bihi subhanahu wata'ala yana da huska kenan mene laihin ka dan ka tabbatar da huskar baka fassara ba dan baka san yadda huskar ta Allah bai bayyana ma in kana son ka gane sifofin Allah da tafsilun su to ka rayu ka zan dan aljanna zaka ganin Allah wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira amma ahli sunna wal jamaa aqidar su ba su korewa sukan tabbatar da abun da ya zo cikin ƙur'ani da sunna ingantacciya kamar hannu Allah ya sifanta kansa yahudu da kansu ce yadullahi maghlula Allah ce gullat aidihim wa lu'inu bima qabal yadahum mabsutatan yunfiqu kayfa yasha Allah ya tabbatar ma kansa hannuwa kilta yadayhi yamin to ya hannuwa Allah suke mm al sunna ba su shishigi su ce su kwatamta muku ga yadda a'a Allah na da ji sami'un ne ba irin jinka ba ba irin jinmu ba Allah na gani to duk wata sifa da Allah ya sifanta kansa mu tabbatar da wannan sifa ba tare da takyifi ba wala tamsil wala ta'fil mas'ala ta gaba malai ce as-salisata ashara annaka idza arafta hadith Anas arafta anna qawluhu fi hadith itban fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalik wajha Allah annahu tarku ash-shirk laysa qawluha bil lisan malai ce idan ka hada hadisi idan ka fahimci hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo a cikin hadisi itban cewa Allah ya haramta mahuta duk wanda ya ce la ilaha illallah yana neman yardar Allah to abunda hadisin yake nunawa ba faɗan kawai ba a tarku shirk barin shirka wanda ke la ilaha illallah amma shine gidan boka kaga shi ba a haramta mai shiga huta ba bal an yi mai wa'adi in ya mutu bai tuba ba huta sai shiga kuma in ya shiga bai hitowa kenan ana nufin tarku shirk barin shirka ba wai kawai faɗan wannan la ilaha illa bil lisan الرابعة عشرة تعمل الجنب بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسولي ما ليتي كسيا كلورا دا الله مدوكاكين سركي حدا annabawa masu girma Isa da manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayi ne na Allah Allah ya ambace su bayinsa annabawansa hadisi ɗaya ya tattar wannan alkhamisa ashira ma'arifat ikhtisas isa bi kaunihi kalimatullah ma'ana an keɓance isa an yi ibafar isa cewa kalima ce ta Allah inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun khalas Allah madaukakin sarki ya nuna wannan cewa Isa kalimatuhu alqaha ila Maryam saboda girmama wannan bawansa li yakuna linnasi aya dan ya kasance aya ga mutane as-sadisa ashara ma'rifatu kaunihi ruhan min kuma Allah ya ambace shi wa ruhun min ma'ana rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta kenan wanda ke tunanin Allah ne shi Isa Allah ya ce la abduhu ne wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min ba Allah ne ba Isa ba dan Allah ne ba ba wani juz'i ne da zatin Allah ba shi bawa ne daga cikin bayon Allah lokacin da Allah ta'ala ya tashi kiyama zai tambayi Isa ba dan bai san cewa isa ya tabbatar da tauhidi ba yace anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah isa ce la subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa allahu akbar ga krista nan tsatsaye a hilin kiyama Allah ya ce kai isa kai kace a bauta ma kai da innar ka koma baya na isa bai tafadi bai ce Allah bai dace da ni ba in ce ni Allah ne ko in ce inna ta Allah ce kai ne Allah rabbul alamin kenan babu wani nubo tastama ko ancient tastama wanda ke nuna an aiko Isa ne dan ya ceci duniya saboda dan Allah ne ko ruhin Allah ne ga wannan ba gaskiya ne ruh ana nufin rayuka da Allah ya halitta to wannan rai ya kebance shi yayi ibafa zuwa gare sa saboda girmamawa da karamtawa at-tasi'a ma'ana as-sabi'a ashara ma'arifatu fadlil iman bil jannati wan nar sanin falalar imani da aljanna da huta duk wanda ya yarda annal janna haqq wan nar haqq adkhalahu Allahu al janna ala ma kana min al amal الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل الله زي شجر da wanda ya mutu da tauhidi a bisa abun da ya kasance na aiki ya'ani komi karamcin aikin mai tauhidi to zai shiga aljanna komi yawan aikin mai shirka zai shiga huta da a ce wanda yake tsahi da shirka shi ke ciyar da duk mutanen yamai ya ba su kari ya ba su abincin rana ya ciyar da su da dar kaga aikin kwarai ne ihsan ya sada zumunta yana haji kowace shekara yana umura kowace shekara amma yana shirka kuma ya mutu da shirka bai shiga aljanna kuma bai ƙara hita cikin hutar jahannama shi ko wangala bai da waɗannan ƙoƙar shi ya rike Allah kaɗai in ya samu Allah in ya rasa Allah in ya yi gobara Allah ne bai zuwa wurin kowa ya ce duba min bai yarda da waɗannan bayan mutu a kai yalla sallolin shi ba su da yawa na filfilinsa ba su da yawa sada zumunta ba su da yawa zai shiga aljanna tauhidi abu ne mai girma dan shi yake da wahala sosai motoci sabbin motoci dubaye in kai bincike cikin kofar zaka iske layu wanda ke ba motar kariya a wurin mai mota shaguna dubu in ka shiga ka yi bincike wala Allah bai huce ɗari wanda babu shirka ciki wani an rataye kaho na tumciya ko na bunsuru ko na rago ko kaza ko an yanke bakin kare a cikin shago don ya kawo kasuwa kana gani mutane ne kawai da tafi suna sallah amma yawancinsu masu shirka ne wani da an hana shi aihuwa shekaru da dama to sai ya je wurin bokaye wani da an hana shi lahiya sai ya je wurin bokaye wani da an hana shi matsayi sai ya je wurin bokaye wani da an talautar da shi bai yarda dole sai ya yi kuɗi ya shiga nan ya hito nan in ka samu kanka cikin masu tauhidi ka gode ma Allah التاسع عشرة معرفة أن الميزان له كفتان cewa ma'auni babu ya karantar da mu ma'auni na kiyama wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyama fala tuzlamu nafsun shay'a akwai ma'auni na adalci a ranar kiyama wanda za a yi makowa au Allahu akbar dan shi kowa ya kai alkhairi ma'aunin kiyama da nan nan ba dai ne ba na akwai kwaskwarima akwai dubaru da ake tauye ma'auni wani ya buge kwano ƙasa kai hatta mai sai da ruwa ɗan garuwa da da garwa ce ko sai a bubbuge garwa can yanzu da bido ne sai a yi huda hudu saman bido ana tura baro kan aje wurin mai sai ruwa da yawa sun zube kamar dole a yi hasara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk yana cikin tauye ma'auni dan mi za a hude bidon mai gushiya ta tauye ma'auni mai sai da banana in ya ganka cikin mota sai ya haɗo ma da rubabbe da mai kyau ya nada ce a sabka lahiya na gyara ma Allah ya tausaya muna to ranar kiyama ma'auni yana da bangare guda biyu inda za a dora hasanat da inda za a dora sayyi'at kuma kowa sai an yi ma'awo ba wani mutum shuka hirrai ne bai kai awo ba da mushrikai da mudus da sun tashi su kawai jahannama wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba su da wani awo shi kairi da ya tashi bai kai ya ce yayi mai awo ba yahudu da nasara sun tashi tazarce ne tudurwa jahannama to musulman ne waɗanda kawa guda musulunci kawa guda na can sai a zo ayi awo Allahu akbar فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية الله يكرم ما ليتي على العشرون معرفة ذكر الوجه سنن أنبتون وسكا da hadisi ya nuna ibtiga a wajihilla kenan Allah ta'ala yana da huska aqida ahli sunna wal jamaa wadda ta dace da shi su ma ba san ya take ba in kana son ka sani dan bid'a to ka bar bid'a ka kama sunna ka mutu in ka shiga aljanna zaka gani Allah subhanahu wa ta'ala kawai mu tabbatarwa muke kamar da annabi da sahabbai sun ka tabbatar ma Allah abun da ya sifanta ma kansa subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam alhamdulillah